أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا شاترا قوة رمضان هجرة من زنزيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقبك زوى مدينة shekara ta 1442 wanda ya daidai da nawa ne yau ɗaya ne ga watan biyar kenan ko miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2021 a jiya wato mun tsaya akan aya ta 163 zuwa aya ta 164 a cikin suratul a'raf a shafi na 172 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce wa iz qalat ummatun minhum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون
Allah cewa iz qalat ummatun minhum an gane ko malamai suke cewa wagga iz tana da alaka ne da iz iz da suka gabata don an yi zancen bani Isra'ila sai a ce a iz lokacin da lokacin da lokacin da waɗansu kuma suka ce a a za a kaddara mata uzkur ai wazkur iz qalat ummatun minhum dama iz galibi tana zakuwa da uzkur muqaddari a gabanta ko a bayanta wani lokaci a kaddara shi in an shafe shi almuhimmu dai wa iz qalat ummatun minhum lokacin da wata al'umma daga cikinsu ita bani Isra'ila su ashabul ƙarya ake nufi, waɗannan ma'abuta alƙarya, ummatun minhum wata jama'a daga cikinsu ta ce, kalima ta umma tana ɗaukan ma'ana guda hudu a cikin alƙur'ani ko kuma tana ɗaukan ma'ana guda biyar a cikin alƙur'ani. Kalima ta umma tana nufin jama'a mai yawa. kalima ta umma tana nufin jagora inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin kalima ta umma tana nufin shari'a bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun ko ba haka ba kalima ta umma tana daukar wato abinda ake nufi shine wato wani dan takaitaccen lokaci wa qala alladhina ja minhuma wadakara ba'da ummatin ai wato iddakara ba'da ummatin ai ba'da burhatin min zaman waɗansu malamai suka ce tana ɗaukan ma umma bi ma'ana jins wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum waɗansu suka ce nan jinsi ake nufi suka ce a'a aikal umum amsalukum wato an shafe kafin ni maganganu ne na malamai muna kawo wannan saboda ka san kalima tana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban kar ka san ma'ana ɗaya kullum ka fassara ta da shi sai kai banda almuhimmu wa iz qalat ummatun minhum lokacin da wata al'umma daga cikin bani isra'ila da mutanen alƙarya ta ce lima ta'izuna dan mi kuke yin wa'azi ga mutanen da qaumanillahu muhlikuhum mutanen da Allah zai musu azaba lima nan allamu lamu ta'lil ce makin nan istifhamiyya ce sai suka ce idan la tazo wato lamun ta'lil sai mimun ta zo bayanta an gane ko lamun jarra sai mimun ta zo bayanta to in ma istifhamiyya ce to za a shafi alif in ta tambaya ce amma in ba ta tambaya bace ba ba za a shafi alif ba yanzu misali wato walam ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum kan sai anka ce lima aka kawo alif domin wannan ma ai mausuliya ce lillazi ma'ahum amma nan sai anka ce lima ta'izuna dan a nuna maka ma istifhamiya ce don mi ma ce ta tambaya don mi kuke yin wa'azi sai a shafe mata alif wannan kuma uslubi ne na larabci kaji shauki yake cewa cikin kasidarsa wato da yake yi ma larabawa abin da yake kokarin fadakar da su akan fitinar da suke tsakankanin su abin da yake ya kamata su dawo su yi karatun ta natsu yace ilamal khulfu bainakum ilama wa hadhi dajjatul kubra alama kaga ilama ne alkhulfu bainakum har zuwa ina sai ce ilama alkhulfu bainakum ilama wa hadhi dajjatul kubra alama ai alama ne amma dake tambaya ce sai aka shafe alif kuma wannan idan za a tsaya lima idan aka zo ana iya tsayawa akan sukuni a ce lim sannan kuma ana iya kawo ha'un a ce lima sai a yi mata sukuni qira'a ta imam wato abin nan albazzi ɗaya daga cikin ruwatu na imamu ibnu kathir da imamu yaqub al-hadrami su qira'o'in su haka suke shi yasa imamu shafi shatibi a cikin shatibiyya yace wa fi ma wa mimma thumma amma limah bimah bi khulfin an al-bazzi wa dafa mujahala wa fi ma kalima ta fal yanzuru al-insanu wa abin nan fi ma fi ma anta min dhikraha kaga ana tsayawa fi ma wa mimma falyanzuru al-insanu mimma khuliq thumma amma an gane ko limah lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum bima bima yarji'ul mursalun duka waɗannan ana iya tsayawa da ha'un yace bi khulfin anil bazi kana da dama ka tsaya akan sukuni ko da ha'un wadfa mujahala ka tunkudi wanda yake da jahilci qira'ata imamu yaqub al-hadrami domin imamu shatibi yana magana ne akan al-qira'atu sab'a shi ko wato abin nan yaqub yana da cikin qurra'ul ashra al-qira'at al-ashra kina al-qurra'ul ashra kenan sai zamanto bai kawo shi ba sai ka koma cikin ad-durr al-mudhi'a ta Imam Ibn al-Jazari al-muhimmu dai lima ta'izuna qauman lillah ya za ku yin wa'azi ga mutanen da Allahu Allah muhlikuhum zai halakar da su aw mu'azzibuhum azaban shadida ko kuma Allah zai musu azaba wanda take azaba mai tsanani sai suka ce mu'azzibuhum to mi abambancin muhlikuhum da mu'azzibuhum Allah zai halakar da su ko zai musu azaba halakarwa daban azaba daban an gane ko domin ita ana iya hallakar da su su mutu ba tare da azabtar da su ba sannan ana iya azabtar da su a bar su da rai sannan ana iya azabtar da su kuma sannan a hallakar da su a kashe su ina fatan mutane sun fahimta qalu su waɗancan sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum domin waɗanda suka ce wa iz qalat ummatun minhum waɗansu malamai suka ce al'ummar da ta faɗi wannan magana ta yi wa'azi ne ta yi wa'azi har ta gashi sai ta ga wasu suna son su yi wa'azi ta ce to lima ta'iduna qauman lillahi muhlikuhum shin mun yi musu wa'azi sun ki karba mun ga alamun ba su dinga karba kan ba ku yi musu wa'azi su kuma waɗansu a'a suka ce a'a wa iz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman lillahi muhlikuhum wata al'umma ce wanda ita ba ta yi wa'azin ba an gane ko sai tana ganin cewa dan mina za ku bata maka ku lokaci ku ci gaba da musu wa'azi ai ba sai kun yi musu wa'azi ba ina fata kun ce ko kyali kidan ba a samu al'umma da ta yi wa'azi ba an gane ko qalu sai su waɗancan da ke da niyyar wa'azi suka ce ma'aziratan ila rabbikum dan yanke uzuri gaban uban gaban ubangijinku an gane ko kenan wato yanke uzuri ne domin mi nan muna da qira'a ko kutun guda biyu ko mu ce aujuh na karanta wannan kalma ma'azira guda biyu an gane ko ma'ziratun ila rabbikum dukkan qurra guda goma tara da rawi guda duk haka suka karanta an gane ko da shu'ba kenan shine rawi na wato abin da imamu asim sun karanta ma'ziratun ila rabbikum malamai suka zo wajen taujihin wannan kira'a a larabci a nahwu sai suka ce an shafe mubtada kenan amruna ma'ziratun ila rabbikum al'amarin mu shine mu yanke uzuri ma'ana ma'ana mu ba da uzurin mu gaban Allah mu tabbatar da mun isar da sakon Allah subhanahu wata'ala waɗansu malamai suka ce mau'izatuna ma'ziratun ila rabbikum kenan mau'izatuna aka shafi waɗansu kuma suka ce a'a duk abin da dai za a kaddara wanda zai dacewa to yayi ana iya sanya shi magana ta riga ta kari dan kawai ne da an ce a mau'izatuna ko amruna ya ce duk busi ba to an ce duk abin da za a kaddara in ya dace da ma'ana yayi an huta da wannan sai qira'a ta Imam Hafs wanda shine karanta ma'ziratan wato ila rabbikum rawi na asim kinan guda shi kuma ya karanta bin nasbi malaman da suke taujihin qira'a sun kace yana iya daukan ma'ana guda uku ma'ziratan ana daukar shi maf'ulun li ajlihi ay li ajli al-ma'zira dan mu yanke uzuri lil i'tizar ne shi yasa muka yi wannan waɗansu kuma malamai suka ce a'a maf'ulun mutlaq za a za a dauke shi kenan na'taziru ma'ziratan ila rabbikum waɗansu malamai suka ce yana matsayin maf'ulun bihi an gane ko li annahu yatadammanu kalaman sun kace dan saboda shi ma'aziratan yana kumshe da ma'anar magana wal mufradul mutadammin lil kalam in an ka samu kalima guda wadda tana dauke da ma'anar wato zance sannan kuma ta zo magana ta gabace ta to za a dauke ta matsayin maf'ulun bihi kenan qalat ummatun ma'diratan wata al'umma ta faɗi wata wato wato wato qalat ummatun al'umma ta faɗa ma'aziratan shine uzurinta yadda za ta yi ta wato ta kai uzurinta zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa ake cewa alqal khatibu kalimatan mai khutba ya jefar da kalimatan kaga kalima ita ce matsayin maf'ulun bihi wala allahum yattaqun kuma mun yi hakan ga saboda yattaquna tana yawa su risina su ji tsoro su razana su dawo su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. To, da wannan ne malamai suke cewa akwai abin da ake kira a ta'alil shi ne fitar da hukunci a ƙarƙashin wato illa ko hikma ko maksad wanda wato ɗaya ne daga cikin abubuwan da malamai suna masa sunaye da dama ana kiransu al-asbab ana kiran su al'ilal ana kiran su al-maqasid ana kiran su al-hikam shine fitar da dalilin da yasa aka yi wannan abin to wannan kuma gaskiya bayani ne mai yawa wanda za a iya fitar da maudu'i heda wato dubu goma a ƙarƙashin wannan shi yasa in dai Allah ya bamu iko wata rana za mu yi ƙoƙari mu ga yadda ake fitar da maudu'ai a ƙarƙashin kalima wato da tambayoyi guda shida da kuma at-ta'lil kai tsaye ɗalibi zai iya samun maudu'i ɗari biyar ko ɗari shida ko dubu ko fiye da haka sai ya zama to ƙwaƙwalwarka ta buɗe yadda ake yin bincike na ilimi muna fata Allah ya bamu ikon wannan ko yau ko gobe ko jibi ko gata Allah shi bar mu kansa sani almuhimmu dai anan malamai suka ce sun faɗi ɗaya daga cikin fa'idodin yin wa'azi na farko ma'azira dan saboda a yanke uzuri ya zamanto ka faɗa dan kan mutum ya zo ranar tashi alƙiyama ya ce ba a gaya mishi ba na biyu ana yin wa'azi dan tana yiwa wanda adda rabon ɗauka ya ɗauka kada ka sa tsammanin kana wa'azi mutane ba su karɓa a'a akwai wanda Allah kaddare ta hanyar ka zai shirya zai shiryu to yana daga cikin abin da ake yin wa'azi wannan illoli na waɗanda kuma ba su kaɗai bane suke sa ayi wa'azi daga cikin dalilan da suke sa ayi wa'azi shine yanke uzuri gaban Allah an zo ran tashin alkiyama Allah ce rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul da haka shi na daga cikin abin da sa ke ai wa'azi abin da ke sa wa'azi ana son kaza ana iya samun illoli manya ana iya samun kanana babban abin da ake so a samu cin nasara duniya da lahira a gyara alaka duniya da lahira shine dalilin wa'azi amma kuma ana son wata ƙasa ana da matsalar kaza sai ai wa'azi don a samu gyaran wannan matsala a wata ƙasa ko a wani yanki ana da matsalar kaza don a gyara wannan matsala sai a samu illoli daban-daban daban-daban da suke sa ai wa'azi ina fata an fahimci ni kenan wannan shine dalilin da yasa ake yin ai wa'azi saboda mi saboda wato a samu mutane su rage sabon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya gane da mu, malam mu je gaba, falan ma nasu.
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون
Allah subhanahu wa ta'ala ce falamma na su ma zukiru bihi lokacin da suka bar abinda wato aka umu aka musu wa'azi da shi menene aka musu wa'azi da shi nan ma ta zamanto ta zo da ijmal abinda aka musu wa'azi da shi menene aka musu wa'azi da shi shine cewa an yi musu wa'azi cewa su daina kamun kifi ko su daina yin dubara domin an ce dubara ce suka yi tunda ranar asabar kifi yake zuwa wato ranar da ba su kamun shi sai su zo ran juma'a in sun kare kamun kifi tun da ba su samu ba sai su kafa wato abinda ake ce ma tarko tarko shikenan kifi da ya fito kawai sai ya fada sai suna jin daɗi ran lahadi sai su je su kama suna ganin sun yi ma Allah wayo shine ake kira alhiyal duk wanda yake tunanin zai ma Allah wayo wannan mutumin wato ya samu tabin kwakwalwa domin Allah subhanahu wataala ya fi karfin ai masa wayo to kaga sai an kai musu wa'azi kenan da mi da cewa su daina yin wannan dubara wadda bata dace ba shine ma zukkiru bihi an gane ko ijmal ne sai a fassara shi Allah ce falamma da su lokacin da suka manta ko ko lokacin da suka bari domin kalima ta nasiya tana nufin mantawa ko ko nasiya tana nufin bari ka bar abu ba ka manta shi wani lokaci yana da kuma ma'ana ta nasiya yana da kyau mutane su fahimci wannan wani zai iya cewa menene addalili Allah subhanahu wataala yake cewa wato abin nan ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum shin kuna umurtan mutane da abu nagari wa tansawna anfusakum ku mance kawunan ku ai ba ana nufin su mance kawunan su ba dan adam zai mance kai ne ba a'a ana nufin su bar kawunan su ko kuma in baka yarda da wannan ba nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah sai mi fa nasiyahum ba a ce Allah ya manta da su sai a ce Allah ya bar su dan la yadhillu rabbi wala yansa Allah baya bacewa baya yin kuskure kuma Allah baya yin mantuwa kenan wani lokaci kalima ta nasiya tana nufin bari wani lokaci kalima ta nasiya tana nufin mantawa to nan in ka ga dama suka ce falan ma nasu ma zukiru bihi lokacin da suka manta abinda aka yi musu wa'azi da shi ina fata an fahimce ni ko ko falan ma nasu ma zukiru bihi lokacin da suka bari da gangan kenan suka ci gaba da aikatawa domin duk mutumin da yake barin wa'azi wata rana zai kai ya manta abin da ake gaya mishi sai halaka ta su kenan ko ka ce sun manta ko ka ce sun bari barin shi zai sa su manta ba matsala bane asilin nasu malaman sarfu sun ce asilin shi nasu yu domin daga nasiya ne to sai aka shafe ya'un an kace nasu sai koma fa'u an shahe lamun falamma da su ma bukiru bihi lokacin da suka bar ko suka manta abin da aka yi musu wa'azi an jainal ladina yanhauna ani su Allah ce sai mun ka tseratar da waɗanda suke hani da mummuna abu shi yasa in kana wa'azi mutane suka damu da kai kada ka damu domin lokacin da azabar Allah ta zo to kai ka na adda in dai kana yi don Allah alamun zaka tsira bari ganin kana wa'azi muna cewa mutane na cewa an dame mu ya kamata ma mutumin nan a yi kaza da shi ya kamata a kashe ya kamata a daure ya kamata a kore shi ya kamata a hana mai jin daɗi ya kamata a tsangwame shi ya kamata a san hanyoyin da za a bi a hana mai yin wa'azi kada wannan ya dame ka domin lokacin da Allah zai kamu ka je ce an jainal ladina yanhauna alisu Allah ya tseratar da waɗanda suke yin wa'azi su hana a aikata abin da yake ba mai kyau ba mi an da damuwarka dole na kuma duniya in dai zaman lahiya kake su duniya wallahi ba ka samu shi in ka shiga kowace sana'a a duniya sai an zage ka in almajiri kake zagin ka za a yi in mai mulki kake zagin ka za a yi in dan siyasa kake zagin ka za a yi in mami kake zagin ka za a yi in talakan kake zagin ka za a yi duniya ma ka ce wai ba za a zage ka ba ka bata maka kanka lokaci ga banza an zage annabawa an zage abin nan masu mulki an zage malamai an zage kowa kama bi Allah kai dauri dan ko baka bi Allah ba sai sun zage ka su ce ma munafiki in sun ga dama wani wuri wani ya ce ma makaryaci kake wani ya ce ma kafiri ne ƙarya na kake wani ya ce ba dan Allah akai ba wani ya ce kaza wani ya ce a'a ana so a nuna mutane an fi su karatu ne to in ka damu da wannan wallahi ba za ka yi da'awa ba kawai ka kama kanka kai ta tafiya dan haka dai Allah ce an jainal ladina yanhauna anisu muka tseratar da waɗanda yanhauna suke hani an gane ko anisu daga mummuna abu wanda bai da kyau shi ma yanha an shafe alifkin shi domin yanha ne ina alif an shafe ta wa akhadna alladhina zalamu Allah ce sai muka kama waɗanda suka yi zalunci to alladhina zalamu suwaye suka yi zalunci domin nan Allah ya ce ya tseratar da waɗanda suke hana mummuna to dan muna da al'umma guda uku al'umma ta farko ita ce idan muka ɗauki fassara waɗanda suka ce waɗanda suka ce lima ta'izuna su ne waɗanda sun kai wa'azi to kenan waccan wanda ta so ta yi wa'azi shin ta yi ko ba ta yi ba nan muna da mas'ala muqaddarta in ta yi kenan ta zama an jainal ladina hauna alisu in ba ta yi ba ba ta daga cikin an jainal ladina hauna alisu waɗanda anka wai yan hauna alisu waɗanda suke hali daga mummuna to anan sai malamai suka ce al'umma uku ce amma nan biyu qur'ani yayi bayani na farko waɗanda suke aikata banna su ne na su ma zikiru bihi waɗanda suna nan suna yin dubara an ce su daina sannan na biyu waɗanda sun kai wa'azi to sai Allah ce an jainal ladina yanhauna anis su'i to sai ce wa akhadnal ladina zalamu muka kama waɗanda suka yi zalunci suka ketar iyaka to akwai waɗanda su bu su yi wa'azi ba kuma bu su aikata ba to su ina suke shin suna cikin waɗancan anjaina ko ko ba su cikin anjaina waɗansu daga cikin malamai suka ce su waɗanda ba su yi wa'azin nan ba to sun taka doka suna daga cikin allazina zalamu an kama su ina fata an fahimce ni amma zance mafi inganci malamai suka ce a'a wato su waɗannan allazina yanhauna an su'i wato abin nan su waɗanda ba su abin nan ba ba su yi wa'azi ba su suna daga cikin waɗanda an ka tsere tas amma saboda ba su yi wa'azin ba sai Allah bai faɗi sunan su ba to mi addalili ibnu abbas turjumanul qur'an a farko ya tafi cewa waɗanda ba su yi wa'azi ba suna daga cikin waɗanda an ka kama da azaba amma ɗaya daga cikin ɗalibansa da ake ce ma ikrima ya ce ma malaminsa ibnu abbas kuma mai gidansa an gane ko shi yana ganin cewa waɗanda ba su yi wa'azi ba allah bai kama su ba ibnu abbas yake tambaye shi ni dalili tattaunawa tsakanin ɗalibi da malami akwai ta amma cikin ladabi da biyayya kuma da ba da dalilai ba tare da jijiyoyin wuya ba kuma ba tare da ganin kafi malaminka ba ko kuma malaminka kaskantacce na ko ko dan yayi kuskure guda shi ke nuna bai da ilimi ina fata an fahimce ni sai yake cewa ikrima ya ce shi abin da ya gani Allah bai azabtar da su ba mi addalilin kai ya ce Ibn Abbas ya tambaye shi sai ya ce saboda ad-da'watu ila Allah fardu kifaya shi yin wa'azi ba a ce dole sai kowa ya wa'azi ba idan waɗansu suka yi fardu kifaya tsakanin shi da fardu aini akwai bambanci fardu aini shine abin da kowa sai yayi ina fata an fahimce ni abinda an ce sallah babu wanda zai maka sallah dole sai ka yi ta sallah azhur da al'asr da mangariba da isha'i da azumi babu wanda zai maka shi to amma kuma fardu aini ina fata an fahimce ni fardu ainin shine abin da ya zama wajibi akan zatin dan adam fardu kifaya abin da in wadansu sun sun sun dauke ma wasu sun kace wato idza qama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqi shine idan wadansu suka yi sun dauke wadansu shine fardu kifaya to kenan kaga wannan shi yake nuna cewa yace to tunda yin wa'azi ba dole bane sai kowa yayi wa'azi in dai akwai wadanda suka yi sun isar da sako ya isa to magana ta kare kenan ba dole bane a ce su Allah ya tsirtar da su aka ce sai ibnu abbas ya cire hullarsa hulla fakasaha ikrima ya azama ikrima ga kai ya ji dadi kuma ya masa kyauta ko kuma ya nuna ya girmama shi dan haka wannan mas'ala ce ta ilimi kuma mu dai mun tafi akan wannan Allah ce to wa akhadna wallahu a'lam kuma ba mun ce dole sai mutum ya dauki ra'ayin da muka dauka ba wa akhadna alladhina zalamu sai muka karbi muka kama waɗanda suka yi zalunci suka yi zalunci mi suka zalunci kawunan su domin ba su zalunci Allah ba an gane ko zalamu anfusum sun zalunci kawunan su bi azabin da wata azaba an kawo ta na kira lit ta'zim an gane ko don nuna girmamawa bi azabin da wata irin azaba ba'isin to nan muna da sigogi na karanta wannan qira'a wannan wuri guda hudu akwai bi azabin bisin sannan kuma akwai bi azabin bisin sannan akwai bi azabin bai'asin sannan akwai bi azabin ba'isin kaji su guda hudu to kaka nan kira'o'i ne kuma dukkan su sun inganta sannan kuma shin a cikin lugha ya za a taujihin su kaga sabon aiki na bari mu jarraba mu gani na farko bi azabin bisin da imamu nafi da imamu abu ja'far da imamu hisham wanda ɗaya daga cikin ruwata na ibnu abir kenan an gane ko bi khulfin anhu shi ya karanta bisin kuma ya karanta da wato bisin to bisin kin shi hisham ya karanta da shi sai kuma waɗanda suka karanta da bisin wato Abdullah ibn Zakwan wanda ɗaya ne daga cikin ruwatu na Imam Ibn Amir da Hisham shi ma yana da bisin yana da bisin su sun ka karanta bisin sai malamai suka ce to ita bisin kin nan da bisin duka abu guda ne aluha wato alhamza ce aka mayar da ita ya'un don alhamza ana maida ta ya'un a cikin yalan larabci ya'un kuma ana maida ta alhamza wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi kaga ri'a'an nasi asalin shi riya' an gane ko sai an ka ce ri'a ko wuni yana iya zama wurin wuni to nan ko bisin bisin bisin na sai an ka ce bisin to mun ji wannan to ita bisin kin nan ina ta samo asali daga cikin yaren larabci sai sun ka ce asalinta daga ba'is ne ba'is fa'il shine abin da yake shi daga cikin siyagul mubalagha abin da yake yana da karfi to amma a cikin larabci wani lokacin sai a mai a cire wannan kasrakin a maida ta mi a mai mata sukuni kamar yadda cikin larabci ana cewa kabid kabid an gane ko sai a ce kibdin kabid kibdin kabid wanda ke cikin tsananin wahala kibdin shi kenan sai a maida shi a matsayin shi kenan ba'is sai aka maida shi bi'sin da ya koma bi'sin sai aka kuma an kace kuma bi'sin aka maida alhamza ya'un kenan duka wanda a larabce ya tabbata su ko wadar sun karanta wa akhadna alladhina zalamu bi azabin bai'asin imamu shu'bah imamu shu'ba ɗaya daga cikin ruwatu ne na asu shi karanta bai'atin fai'alin ne kamar da ake cewa fai'al kaga wato da mun ce sayyi'a fai'alin ne sa'a yasu'u sayyi'a sai aka ce sayyi'a taba yatibu sai aka ce tayyib an gane ko tayyib kaga fai'il ne kenan ko da wawun ce ko ya'un ne duka ana maida shi ya'un tunda sa'a yasu'u saywi sai an kace sayye taba shi ko yatibu ne ba yatubu bane sai an kace tayyib an ka maida shi ya'un wannan dole bayani ne na lokacin lokaci dole in ya bai jiro sai an yi shi kenan bai asin fai'alin ne an gane ko sannan kuma wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin shi ko ba'isin imamu shu'ba wato fuska ta biyu da sauran ƙurra da bamu kawo ba anan su su karanta ba'isin bi ma'ana fa'ilin mai tsanani dukkan shi dai a takaice da nuna abin yana da tsanani tsanani tsanani tsanani alba'su da larabci tana nufin tsanani alba'sa'u tana nufin tsanani bi azabin ba'isin Allah ce mun kama su da azaba mai wato girma bima kanu yafsukun saboda sun kasance suna yin fasikanci kinan bi fiskihim wanga ba'un wato ba'un ta'liliya ce saboda fasikancin da sun ka kasance suna aikatawa shi ko fasikanci shine fita an ka ce asalinsa alfisku fil lugha al khuruju amma in an ka faɗe shi a shari'a shine fita daga da'a Allah galibi kuma ko fita daga cikin musulunci ko ko aikata kaba'ira amma ƙananan zunubai waɗannan ba a kiran su galibi fasikanci duk da yake a lugha su ana iya ce musu fasikanci wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinn fa fasaqa an amri rabbih ay kharaja an ta'ati rabbih ina fata an fahimce ni dan haka dai bi azabin ba'isin bima kanu yafsukuna azaban nan wanda an ka kama su da shi yanzu fassara shi za ta zo qulna lahum kunu qiradatan khasi'ina shine azabin ba'isin azaban nan mai tsanani ga ta Allah ya fassara ta kunu qiradatan khasi'ina amma yanzu Allah ramma zai karanta ayar sai mu fassara da izinin Allah subhanahu wataala falamma atau فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة قلنا لهم كونوا قردة خاسئين Allah ce falamma lokacin da atau suka yi girman kai suka ƙetare iyaka an gane ko domin kai hattara mai koyon larabci ɗalibi in an ce ata da alhamza yana nufin ya zo kuma yana ɗaukan ma'anoni fiye da goma ka koma cikin alujuhu wannan za'ir na imamu dama gani a cikin littafin ya kawo irin siyakin da take ɗauka a cikin alkur'ani sannan yanka ce ata ya'tu na ana nufin yayi girman kai ya ƙetare iyaka وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا عتوا سنجر منكي وكأي من قرية عتت عن أمر ربها أي استكبرت عن أمر ربها وتغطرست وتكبرت almuhimmu dai a tau ammanuhu anhu suka yi girman kai daga barin abin da aka hane su da shi kenan sai ka kaddara tarki in ji malaman tafsiri an tarki manuhu anhu sun yi girman kai daga barin abin da aka hane su an ce musu su kya Allah sun ce a'a ba komi ai babu abin da za a yi to ana akan hakan ga sun yi burus an gane ko sun yi katabus su yi komai ba game da abin da aka yi musu wa'azi sun ki bari amma nuhu anhu ai an tarki ma nuhu anhu daga barin abin da aka hane su to me ya faru gare su Allah ce qulna lahum sai muka ce da su kunu ko kasance qiradatan birrai jam'i ne na alqirdu sai a ce qirada khasiina an gane ko jam'i ne na alkhasi wato ku zamanto birrai kuna kaskantattu taw anan sai mun dan tabo wadansu mas'aloli kaɗan kafin mu wuce mas'ala ta farko shine kunu an ce su zaman tobin rai amma ba su da izinin su zaman tobin rai dan adam yanzu bai iya mai da kanshi biri mutum ma bai iya cewa kanshi ya koma biri ya koma biri to kuma Allah ce ku zaman tobin rai kuma bai daga cikin abin da suke iya yi sai aka ce a'a wannan ana kiransa al'amrul kauni al'amrul kauni shine umurni na kauni na kasancewa abu wannan Allah bai bukatar shawara kowa da an ce wannan inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun haka ne da an ce kasancewa zai yi wannan ba a bukatar ma shawara kala ya takhallafu anhu shay amma inda umurni ne shari'a to wannan shine shi yasa ake cewa al'amru takwini al'amri na kasancewa abu na halitta abu wannan Allah bai bukatar wato abin nan abin nan sai sun yarda a kai ina suna zakkowa ثم استوى إلى السماء وهي, وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وأن باب بقاسة سي أن يشاور هذا المهم لا يكونوا كسن قردة بالري خاسئين كنا كسن تتو أصل كلمة تخسأ يخسأ شيني واتو إذا أسكته shine ka sa mutum yayi ka kwatse mutum ko ka sa shi yayi kawaici inji malaman zauri ko ka sa mutum yayi shiru shine khasa ayakhsa'u qala khsa'u fiha wa la tukallimun kun shiru ka ku sake yin magana to amma da sai an ka ce khasiina kuna kaskantattu fa ala yaf'alu kenan an gane ko fa'ala yaf'alu min babi fataha yaftahu khasa'a yakhsa'u shine kuna kaskantattu an gane ko an kaskantar da su malamai sun yi sabani akan al'ummar da aka mayar da ita wata al'umma shin ana iya sanya mata nasil ya zamanto misali tunda an ce sun zamanto birrai shin yana yiwuwa waɗannan birran su ci gaba da haihuwa hakko ka daddarwi ne ke zakuwa ya ce ai asalin dan adam daga biri na duk da shi ba ma cewa yayi ba a'a akwai mutane da sun zama zama ma birrai a shi cewa ai asalin dan adam daga biri na daga bani dan adam ya tashi to kaga nan ya karefa da alqur'ani wannan kafirci ne karara amma shin yana yiwuwa a ce an mai da waɗansu waɗannan da aka mai da birrai kuma shi kenan sai zaman to suna da ƴaƴa kuma sun ci gaba malamai sun yi saɓani akan wannan mas'ala akan mazhaba guda biyu waɗansu daga cikin malamai suka ce yana yiwa wato ɗan adam ko idan aka mai da shi wata dabba ko ta halitta yana yiwa ya samu haihuwa yana yiwa kenan ya ci gaba da haihuwa ya zamanto a ya samu annasul abin da ake cewa nasul tsatso ko kuma zurriya wannan kuma ɗaya daga cikin malamai wato fariq mazhaba ta malamai sun tafi akan wannan musamman ibnul arabi al-maliki shi ya tafi akan wannan hujja kuma ba wai sun faɗa bane akwai hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fuqidat ummatun min bani Isra'ila an rasa wata al'umma ta bani Isra'ila an rasa inda ta yi la yudra ma fa'alat ba san abin da ta aikata ba an gane ko a wata riwaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala ara illa annaha al-fa'ru domin ina ganin wannan al'umma ba komai bace al'umman nan da aka rasa inda ta yi kina Allah ya mayar da ita wato ma'ana kusu kenan shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ku gani ba idan aka dora ma wato kusu ko bera nonon raƙumi baya sha amma idan aka dora mishi nonon wato akuya yana sha sai suka kamanta wannan kenan da cewa annabi yaqub dama shine isra'il shi ya kasance baya shan nonon raƙumi don da ya haramta masa kansa wannan da naman raƙumi kenan sai zaman tun da zuriyar shi ta dauki wannan aqida ko da an mayar da su a matsayin bera kenan sun dauki wannan aqida dan aya ta zo a cikin suratu ali imran kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura isra'il shine annabi yaqub aka ce abinda ya haramta ma kansa shine naman raƙumi da kuma abin nan nonon raƙumi kamar yadda soci suka yi bayanin wannan ina fata an fahimce ni to waɗansu sun tafi akan wannan balma ibnu arabi sun ƙara da cewa akwai hadisi na jabir dan abdullah wanda yana cikin sahihu muslim an zo ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato da dab da damu an gane ko damu in ka ji malaman zauri sun ce mudabbab mudabbab ko in ce malaman fiqhu suna nufin abin da ke da girotsi girotsi kamar bandabu bandamu amma an ce adabbu adabbu da dadun yana nufin damu in an ce adabbu da dalun ana nufin gyadu kamar yadda mutanen suke cewa ko karen biki ko abin da kamar wata dabbar daji ta sai kai hattara almuhimmu dai dab an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da naman damu sai ce ba zai ci shi ba yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yana yiwa la'allahu min alqurun allati musikhat yana yiwa yana daga cikin dabbobi ko wato al'ummomin da aka shafe shi yasa bai ci shi ba an gane ko amma sai waɗansu malamai suka ce a'a Allah bai taba shafe wata al'umma ba kuma ya mai da wannan al'umma tana tare da nasl suka ce su bu da wannan fassara ba na fata an fahimci ni aka ce to ko min menene dalilin ku akan wannan suka ce akwai hadisi na Abdullah ibn Mas'ud wanda yana cikin sahihi Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah haqiqa Allah lam yaj'al li maskhin naslan wala aqiba Allah bai taɓa sanya ma wata halitta wadda ya shafe bayan bai da ta diba ya sanya mata naslan zurriya wala aqiban ko baya to kaga wannan hadisi nafsi ne to sai malamai suka dauki aujuhul jam'i waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a can shi alfa'u nan hadisin ya kore cewa babu wata al'umma wadda aka taba shafewa aka mayar da ita sai suka ce sai ayi taksishin shi da wanga hadisi banda waccan al'umma da aka mayar da aka mayar bera kenan sai ayi al'amu wal khas tunda wanga ya kore kowanne wadansu daga cikin malamai suka ce a'a wato wancan labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bai da ta'kidi akan shi yace la yudra ma fa'alat ba a san abin da ta yi ba yace wala ura bana ganin ta illa annaha al kenan ijtihadi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda da ya kawo yace la'allahu min alqurun allati musikhat la'alla bai da tabbaci amma wanga wanga nassi na kina ce inna allaha lam yaj'al li maskhin naslan wala aqiba sai zaman to ba ijtihadi bane shine kuma zance mafi inganci wanda malamai sun karin jayar da shi kadiba cikin jami'ul ahkam na imam al-qurtubi ya rinjayar da wannan magana kadiba cikin al-azm an-namir da kuma al-shaykh al-allama muhammad al-amin ash-shanqiti al-muhimmu dai Allah ya mayar da su to kaga darwin da yake yana da labarin Allah ya taɓa mai da iyayen shi da sun kai ma Allah ta'addanci birrai shi ko yana son a yi tarayya da shi cikin mi cikin wannan lalura ta abin da iyayen sun kai aikata sai ce asalin ɗan adam daga birina kuma haka ake koya ma ɗalibai duk da yake ba duk turawa ba sun kai da wannan ba amma inda asalin ɗan adam daga birina to me yasa yanzu birrai can cikin daji ba mu gani suna haihuwar jarirai ko kuma zonan matar niti mu ga an aiho mu da birra suna tuma tunda asalin ɗan adam daga birina ya kamata a ce an samu a hankalce ma an ce a yi nakadin wannan amma saboda iyayen shi sun aikata banna an mai da su birrai suna son su haukata mutanen turai su haukata mutanen america su haukata mutanen rasha to mu muna da alqur'ani in wani can na can rike da shirme shi bai sa abin da kai ba muna rike da alqur'ani ba wanda ya isa wasa da hankalin mu duk abin da ya saba mu qur'ani mu kai tsina muka cewa ƙarya na mu yarda da shi ba don wallahi mun san Allah bai ƙarya kuma Allah baya yin kuskuri sai dai kai in ka sha giya ka koko ka sha gigita ka ko wani abu ya kama ka na wata tiyori ta hayaniya ko shaidan yi ma wani wahayi can ka sai zuwa sakarcin ka amma Allah subhanahu wataala baya ƙarya baya yin kuskuri wallahu ta'ala a'lam Allah ce wa idza azana ala ramba
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم
Allah ce wa iz ta'azzana ka ambata ki ne da alaka da iz qalat duk labari ne na bani Isra'ila ake karawa ko uzkur iz ta'azzana Lo- wato ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in uzkur ka ambata an gane ko ta'az iz ta'azzana rabbuka lokacin da ubangijinka yayi shela shine ta'azzana Allah yayi shela ya ce a sanar don Allah na sa ai sanarwa an gane ko wa'azin da ake yi sanarwa ce a kya azabar Allah a kya hushin Allah subhanahu ta'ala. haka Allah faɗa ma wato mutanen annabi Musa ya ce a musu shela wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid kenan Allah ya ce ai shela la in shakartum in an gode la azidannakum zai ƙara wa la in kafartum in kun kafirce ma Allah inna azabi la shadid Allah ce azabata tana da tsanani almuhimmu ubangijin kai shela wa iz ta'azzana rabbuka wannan kuma ita ce ake cewa al-idafatu lit-tashrifi wat-takrimi nan da anka ce rabbuka ubangijinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi ai kuma ba shi ka- wato Allah ubangijin kowa ne alhamdulillahi rabbil alamin ko ba haka ba to wani lokaci sai a ce rabbuka saboda rububiyya kasancewa Allah ubangijinsa ya bashi falala wadda bai ba wata halitta ba sai anka girmama shi shi yasa sai a kira shi a ce rabbuka Ubangijinka ba ko don Allah ba Ubangijin kowa bane Allah shine Ubangijin kowa. Litta shirifi in ji malamai wat takrimi. Ubangijinka ya yi shela annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la yaba sanna alaihim tabbas Allah zai turo musu ila yaumil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama man yasumuhum su al'azab wanda zai dandana musu mummunan azaba Allah ya yi shela. Don haka kada ka sa tsammanin Yahudawa don sun samu ƙarfi a wannan lokaci a yanzu sun riƙe makogaron turai su ne kap- ‘yan capitalism manya-manyan kamfuna na can nasu ne sun riƙe manya-manyan kamfuna a Amerika sun riƙe manya-manyan makamai a turai sun riƙe manya-manyan makamai a Amerika sun riƙe wato abin nan yanzu manya-manyan makamai da wurare masu muhimmanci a a gabashin duniya irin su ƙasar Rasha ina fata an fahimce ni kuma sun zo tsakiyar kasashen larabawa sun tsaya tsaka tsakiya sun zama to bala'i gare su ka sa tsammanin sun tsira a'a Allah ce yayi alƙawalin har duniya ta tashi sai ya turo musu wanda zai danda musu mummunan azaba haka ya faru gare su a cikin suratul l- l- Isra Allah ya bayanin wannan wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira za su yi banna Allah ce fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadid in ɗaya daga cikin alƙawalin ya zo za mu turu muku eh, wato bayi masu tsananin ƙarfi su wargazar da ku aka ce bukhta nasr na Allah ya tura shi duk da yake cikin alƙur'ani ba faɗi kowa ne ne ba ina fata an fahimci ni almuhimmu dai an tura shi sannan kuma summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira sai Allah ce asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum udna in kun dawo za mu dawo suka zo suka taro a Madina Allah ya turo manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wace su manzo sallallahu alaihi wasallam da suka warware alkawari ya kashe na kashi ya kore saura suka je can Khaibar sayyidina Umar ya zo aka zo aka kore su har suka je can suka fita suka bar jaziratul arab ana nan ana nan suka je suka amshe baitul maqdis ina fata an fahimce ni Allah ya turo Salahuddin al-Ayyubi ya zo ya wace su wagga ta zo ta kare kuma yanzu suka kara gaba suka yi turai suka je kasar Portugal suka aza riba aka koro su suka je suka aza riba Ingila suna so su kwace arzikin Ingilawa aka koro su sannan suka zo jamus almaniya suka tsaya suka rike makogarin duniya don dama kasar da duke da karfi can da suke zama hitler ya zo ya yi kace-kace da su ya wace su to shi kenan kuma yanzu america ta zo ta tattara su ta yi musu kasa tsakiyar larabawa eh, su america ma da ingila tun da balfour su ne a gaban wannan eh, lalura da ake na ana yi yanzu gashi nan sun zama musiba ga duniya yan kaɗan to a karka sa tsammanin yanzu don america tana bayan su don saboda yanzu suna ɗaya daga cikin ƙasashe puissance power a duniya ba za a samu canji ba Allah na ce la yaba asanna alaihim ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama dan wanda ke cewa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi kuma gashi nan wannan musiba tana biye da su sannan da Allah ce ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama ila ita in ta zo tana da matsala saboda wani lokaci dan da wannan na ƴan Qur'ani yuna ma wani lokaci ku samu matsala sun sun ce Allah ce summa atimmu siyama ila al-layl a cika azumi har zuwa dare kenan sai dare ya zo an yi sallah magriba an kare sannan a zo a yi a yi bude baki saboda su bu san ila ba tana daukan ma'ana fiye da ma'ana takwas a larabci na dai kenan sannan ita ila in kana son ka gane ta ka koma cikin muhnil labib an kutubil a'arif na ibnu hisham al-ansari ko kuma wato huruful jarri wa dilalatuha risala da aka yi a kulliyatud da'wa al-islamiyya wato abin nan abin nan a Libya a kulliyatud da'wa ita ila idan abu biyu suka zo an ka ce ila to za a kalla in abu guda ne to babu matsala baya tana iya shigowa ciki wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn su ka'abaini shin za su shiga ko ba za su shiga ba malamai suka ce za su shiga don mi don saboda su ka'abaini suna cikin rijilaini in an ce kafa ai har ka'abaini suna ciki kenan dan an sa su ciki babu matsala amma ai an samu dalilin da fitar da su kuma wannan ba matsala bane dai kenan to amma in ya zama to abu biyu ne ba guda bane suka ce to ila tana nuna iyaka ne kaga subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa ilal masjidil aqsa da masjidil harami da masjidil aqsa ba ɗaya bane da an shiga masjidil aqsa kenan babu zance ana cikin baitul haram to sai malamai suke cewa da dare da yini abubuwa ne ba guda bane domin Allah ya halicci dare da yini تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو على شكورا خلفة ددري ديني سنة أمشي مجنوني كينا da dare da yini babu wani abu tsakatsakiyar su sakan na farko sai gondi na farko wanda rana za ta faɗi sai gondi na farko wanda dare zai shigo don babu wani abu tsakankanin su shi yasa da rana ta faɗi dare ya shigo da iyakar wannan ƙasa ta ƙare to an shiga cikin wannan ƙasa bai yiwa a ce ga wani abu tsakatsakiya ba wannan ƙasa ba ba wannan ƙasa ba shi yasa cewa sai rana ta faɗi wannan ruɗu domin da rana ta faɗi ba sai duhu ya shigo cikin duniya ba ba a ce sun ma'atin musiyama ila zalamin laili ba ilan laili an ka ce rana na faduwa dare ya shigo to da an ka ce la yaba asanna alaihim ila yawmil qiyamati Allah zai tura musu har zuwa ranar tashin alkiyama wanda zai zai dora musu ko zai kallafa musu ko mai dandana musu ko wanda zai gaya zai gasa musu aya a hannu mummunan azaba to bayan ranar tashin alkiyama fa to yanzu mun ji har zuwa tashin alkiyama to in sannan kuma ana nufin in sun ka samu wannan Allah na bada su su dan samu lokaci su dan zazzauna ba wai ana nufin a'a ba da sun abin nan ko da suna cikin azaba a'a Allah na dan ba su tazara shi yasa Allah subhanahu wataala ce duribat alaihim dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min nas suna tare da kaskanci sai in sun samu igiya ta Allah da kuma igiya ta mutane shine su zo su samu alkawali su samu manyan manyan mutane su kulla harka ta arziki da su su kulla yarjejeniya da kasashe kamar da suke ta kokarin yi su yi kokari su bada ƴaƴan su ga manyan manyan mutane a aura su yi kokari su samu manyan manyan bankuna su riki su yi alkawali har su samu cuyin cuta kamar yadda suke aikatawa da haka kai hattara dan kaka cewa ga aya Allah ce zai turo musu ko da yaushe kuma yanzu gashi nan suna cikin jin daɗi a'a akwai ayar da ma za su zo za su yi bayanin cewa ana barin su ne a dan ba su tazara shi yasa Allah ce wa in uttum uduna in kun dawo za mu dawo to anan ila yawmil qiyamati to in sun mutu akan kafirci to ya hukuncin su yake wannan ba a faɗe shi ba sai zaman to nan ila tun da duniya daban kiyama daban sai zaman to ita kiyama tana da hukuncin ta na daban kamar yadda hukuncin dare da yini muka zance shi shi ko hukuncin su na kiyama wanda ya imani zai shiga aljanna wanda bai imani ba zai shiga cikin wuta shikenan wannan shine abin da zaka zaka fahimta kenan ila yawmil qiyamati har zuwa tashin kiyama to ma ba adal qiyamati fa ma ba adal qiyamati in an tsayu tun da kiyama ba wani yini bayan ta in an zo cikin kiyama kanta to ya ne za a yi shine wanda ya bi Allah zai shiga aljanna wanda bai bi Allah ba kuma Allah zai kallafa mishi mummunan azaba ban sani ba ko an fahimci wannan da wannan za ka fahimta shaidan Allah ce wa inna alaika la'nati ila yawmiddin ko wa inna alaika la'nata ila yawmiddin cikin suratul hijr sai ce wa inna alaika la'nata ila yawmiddin cikin suratu wato abin nan sad sai ce wa inna alaika la'nati ila yawmiddin suka ce can cikin suratu sad da yace la'anati saboda ya ce lima khalaqtu bi yadayya ya danganta annabi adam zuwa gare shi amma can sai ce inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun tunda bai danganta shi zuwa gare shi ba sai ce wa inna alaika la'nata kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadil samar ra'i to anan yanzu shi shaidan an ce la'ana Allah ta tabbata gare shi ila yaumiddin har zuwa ranar sakamako to yanzu an ka zo ranar sakamako la'ana za ta dauke a ba za ta dauke ba domin yana cikin azaba Allah har abada domin cikin wutar jahannama zai shiga kuma khalidin fiha abada shi yasa sai ka fahimci cewa ilan nan tana dauke da karatu zube mai yawa ba haka da ka zakko ba kai ka ce ila zuwa ga ka tumanye ka ce zuwa harkokinka Allah ya ganar da mu almuhimmu wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamah Allah ya yi shelar cewa zai turo musu ba asa alaihi an tura mai kina an nuna bala'ina ba asa ilaihi an tura mai wanda zai mishi wa'azi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at an tayar da manzo shine ba'athna ba'asa ilaihi an tura zuwa gare shi ba'asa fihim an tura cikin su ba'asa alaihim an tura wanda zai zamanto musiba gare su shi yasa Allah ce la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab Allah zai tura musu wanda zai kallafa musu mummunan azaba inna rabbaka lalle ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la sari'ul iqabi mai gaugawar azaba ne sai malamai suka ce ah to idan Allah yana gargawar azaba kuma an ce Allah halimun ne mai juriya innahu kana haliman ghafura ko ba haka ba to kuma an ce yana gaugawa azaba to kaga wannan ayya ta karo da kuma a ce Allah yana da juriya ko ba haka ba sai malamai suka ce a'a inna rabbaka lasari'ul iqabi ubangijinka mai gaugawa azaba ne idan ya jure yayi ta bada dama damar maki damar maki an ka kiyin wa astuwa to juriyar tana tare da shi wa innahu laghafurur rahim kuma ubangijinka laghafurun mai yawan gafara ne la rahimin mai jin kai ne to tunda mai gafara ne zai yi gafara zai yi jin kai zai yi imhali zai ba da dama wannan duk daga cikin halimun to sai in ya ga wannan bai da amfani to lasariqul iqabi sai ya kama su kenan wannan lasariqul iqabi ba ta kore ma'ana Allah halimun bai halimun Allah mai juriya ne ina fata an fince ni wannan kuma zamu fitar da mas'ala guda biyu kafin mu je aya yalla ta karshe wadda zamu karantawa dan na san lokacin namu zai mu na halin sa malamai suke cewa a cikin suratul an'am sai an ka ce karshen aya ta karshe wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim anan kuma sai an ka ce inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim a can cikin an'am lasari'ul iqabi ba a kawo lamun ba sai an ka ce sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim amma laghafurur rahim duka an kawo sai suka ce to me yasa akai wannan kaga bincike ne akan kalmomi na balaga ta alkur'ani harafi da kalima da jumla haka ne malamai suka tafi da alkur'ani suna masa bincike na kwakwaf kana can kana bacci kuma kana cewa a malamai ba su nan ga yin aiki to anan sai malamai suka ce kai mai har da alkur'ani dai ka gane cewa cikin suratul an'am la sari'ul iqaib babu lamun kai mun sallame ka shi ko mai zancen ma'ana da balaga sai aka ce can al'ummar da ake magana kanta al'umma ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce khairu ummatin ukhrijat lin nasi ita ko nan al'ummar da ake magana kanta al'umma ce ta bani Isra'ila al'umma ce mai tsananin taurin kai ba ta bashi to shassa sai ya cancanta can al'umma ta manzo ba sai an sa mata lamun ba la sari'ul iqabi wato inna rabbaka sari'ul iqabi ubangijinka mai gaugawa azaba ne ba a sa lamun ba saboda dama mutane wanda ba su da cijewa akan sabon Allah su ko danga an ka ce inna rabbaka la sari'ul iqabi dan yan ta'addani suna da maganganu da abubuwar su kai ma Allah su ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan izhab anta wa rabbuka faqatila laqad sami Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya wa qalat al-yahud yadu Allah maghlula babu ta'addancin da ba su yi ba Allah wa qalat al-yahud uzair ibn Allah kaga suna fadar abubuwan da ba su dace zuwa ga Allah ba to suna bukata a ƙara musu wannan lamun din dan saboda su gane cewa azaba tana kusa da su wa innahu laghafurur rahim kuma ubangijinka mai jin ne mai gafara malaman tafsirin alqur'ani da malaman malaman da'awa suke cewa shi yasa kullun Allah yana amfani da usulubi guda biyu at-targhibu wat-tarhibu at-targhibu a kwadaitar da kai at-tarhibu a tsoratar da kai ana son duk mai wa'azi kullun ya rinka amfani da danga abubuwa guda biyu idan ba an ga sakacin mutane yayi yawa ba to sai a dauko at-tarhibu a tsoratar da su gaba daya in an ga sakaci yayi yawa in an ga mutane sun ji tsoron wuta sun manta ma da ya kamata su je su nemi abincin da za su ci su yi ayyuka sai a kwadaitar da su daga rahama Allah don su gane cewa ko an nemi duniya in dai ba a saba ma Allah ba ana samun rahama Allah idan kuma mutane suna akan saiti wanda babu da yi akwai dan tawazun to sai a kwadaitar da su daga rahama Allah a tsoratar da su daga azabar Allah dan haka kada mai wa'azi kullun ya dauke kwadaitar da mutane sai ya lalata mutane mutane su ga aljanna kamar wasa ce inna sir'atullahi ghaliya kamar da cikin hadisi ko ba haka ba sannan kuma kan mutane a tsoratar da su kullum sai su gama ba su zuwa shiga aljanna sai su ce to bari ma mu sha duniyar mu mu huta don ita tabbas lahira babu tabbaci a'a a gama guda biyu inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim sari'ul iqab an tsoratar ghafurur rahim an kwadaitas ayoyi da dama cikin alqur'ani zaka suna tafiya da wannan uslubi shina daga cikin uslubi na da'awa na annabawa zaka ga sun kwadaitar sannan sun tsoratas su kwadaitar su tsoratas at-tabshiru wat-tanziru dan a tsoratas الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر كاجي يغرغدي لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أن سبكد القرآن دان سبودا مي دان سبودا أي بشارة دان سبودا سورتس kuma ayoyi da dama suna bayani kan wani in ka dauki alqur'ani zaka gane su wato wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al hasana wa qad khalat min qablihim al masulat wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab alar mu je aya ta karshe wa qatta'nahu
wa qatta'nahum fil ardi umama منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون Allah ce wa qatta'nahum mun rarraba su nan at-tafriq ana nufin a to a rarraba su ta hanyar yanki ba wai kamar a yadda ake ɗaukar yuka a yanka ba fil ardi a cikin ƙasa umaman al'umma al'umma Allah ya hana musu su taruri guda suna taruwa kafin lokacin da za a tarwatsa su kaga sun taru a turai a jamus hitler ya zan sanadiyar tarwatsa su sun tarwatsa a duniya saura suna europe saura suna america yanzu saura kuma sun zo cikin yanki na abin da sun zo sun kafa wannan kasa to dama Allah ne yake yanka su amma in sun taru yanzu suna da suna ta cewa dole sai an taru duk ba yahudi ya dawo isra'ila ya zamna can ne kasar kakakin da shi wai saboda kakakin da shi sun zamna to kai ko in an ce kowa kasar da kakane ya zamna to turawan ingila su christophe colomb wanda an asalin shi dan kasar spain ne ko kuma portugal da ya je can ya zamna su koma duk baturin da a america ya koma can cikin kasar shi ta asali wanda ya hito turawan australia asalin su mutanen ingila na su dawo cikin ingila su zamna tun da kasashen kakakin nan suna bakaken mu na afirka su dawo Afirka duk mutanen da ke Amerika su fito su bar waɗancan 'yan asalin ƙasar Amerika duk mutanen da ke ƙasar Australia su fito su bar wuta su bar zancen a ba mutum nationality su dawo zuwa ƙasashen kakakin nan su amma saboda son rai ne Amerika ita ke da ƙarfi ita ke ƙarfi musu gindi mai uwa bakin murhu ba shi jin tuwo ne gaya in ji malam Bahaushe shi yasa take cewa a'a ai duk ƙasar su ta ta kakakin nan su ta shekara dubu uku da sun wuce uwayen su sun zauna to ku ko turawan Ingila da a ƙasar Amerika ko dawo Ingila can na ƙasashen uwayen ku kai al'amarin na duniya sai hankuri wa qatta'nahum fil ardi umama allati mun rarraba su a cikin ƙasa umaman jama'a daban-daban minhumus salihuna daga cikin su akwai nagari kenan minhum wato unasun salihuna dan shi salihuna nagari yana bukatar sai an kaddara dan adam ko mutum ko kuma umma an gane ko kenan umma wadda take ta gari domin wato abin nan akwai maza da mata unasun salihuna kenan akwai mutane na gari daga cikin su wa minhum duna zalik daga cikin su akwai wadanda ba na gari ba sai malamai suka ce to an ce akwai na gari an ce akwai wadanda ba na gari ba to ya zamu yi tunda qur'ani ya faɗi wannan sai akwai annisba akwai abin da ake ce ma annisba shine annisba wato a gane to wanne ne fi yawa tunda yanzu an ce akwai na gari akwai wadanda ba na gari ba to su suka fi yawa waɗanda suke mugga an gane ko mugga ba ta gari sun fi yawa bara gurbi ko mara gurbi ina fata an fahimci miya gurbi in ji waɗansu shine waɗanda ba su da kyau sun fi yawa domin Allah ce minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun sa'a ma ya'malun ina fata an fahimci ni abin da suke aikata ya muni don haka daga cikin su wa kathirun minhum fasiqun in ji Allah da yawa daga cikin su munana ne kenan da an kace minhum salihuna daga cikin su akwai nagari maza da mata to su ne yan kadan wa minhum duna zalika akwai waɗanda ba su ba su ne mafi yawa Allah ce wa balaunahum mun jarrabe su an gane ko mun jarrabe su bil hasanati da al hasanat sune abubuwa waɗanda suke masu kyau an gane ko ma'ana ni'imomi waɗanda suratul baqara ta yi bayanin alhasanat da dama da Allah ya basu wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was salwa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin an jarrabe su da abubuwa da dama an basu abubuwa nagari annabi Musa ya tunatar da su daga cikin su wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin da sauran abubuwan da Allah ya ba su sune alhasanat wasayyiati an jarrabe su da mummuna an fahimce ni shine abinda ba sa so abinda ke bukata ai hankuri ba dan ana nufin Allah ya aikata sharri ba Allah bai aikata sharri fa as-sayyi'at abinda yake bakanta maka da rai li annahu yasu'ul mar'a dan adam yana neman mafita shine as-sayyi'at wanda kuma ana buƙatar kai hakuri, rashin lafiya yana buƙatar hakuri, rasa abin da kake so yana buƙatar kai hakuri. balaunahum mun jarribe su bil hasanat da ni'imomi wasayyiati da kuma mummuna rashin lafiya da kuma abubuwan da ba sa so waɗanda aka kallafa musu waɗanda Allah ya gani don mi sai Allah ce la'allahum yarji'un tana yiwa don su dawo wannan kuma shine ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa Allah subhanahu wata'ala yake yin jarabawa babu lokaci ba wanda zamu ɗaukar wannan ayoyin mu yi bayani don ƙarshen wannan aya yana buƙatar waɗansu bayanai kaɗan tana yiwa gobe mu tashi akan wannan aya kuma mu faɗi yadda ake fitar da maudu'ai fiye da maudu'i ɗari biyar ko dubu a cikin wato alƙur'ani da kuma bincike na ilimi yadda zaka samu fusha ka gane yadda ake yin bincike na ilimi insha Allahu ta'ala in Allah ya kai mu da rai kuma Allah ya bamu iko nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zaman to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh